mita 88.5 da lafiyar muryar zamani suna na Tijani Adamu inda muke a karamar hukumar birni kuma wajen wani mai sayar da shayi wanda ya da ibtila'i na wato yashishi da aka yi kuma iya cewa wannan a dai wannan kadami na kan hanya da ake ciki ba shine karo na farko ba kusan karo na biyu tunda akwai wani ba Allah shi ma mai kanti wanda aka yashi shi amma dai za mu fara ta kan shi wannan mai shayi mu ji shin wani irin ya sama aka yi masa kuma menene ma ya faru za mu so mu ji cikakken suna Assalamu alaikum sunana Abdulhadi Sulaiman wanda aka sani da Abdulhadi mai shayi kwana Frido to jiya ne bayan mun tashi karfe sha ɗaya zuwa sha ɗaya ɗan wani abu haka already na riga na shigar da kayayyaki na komai da komai to ya kasance yau da safe na fito na zo zan buɗe guri sai na ga guri a buɗe ina ga gurguri a buɗe to ban yi wata wata ba daman da ke abubuwan da nake fara shigawa su ne na ƙarshe garwar shayi guda biyu ce dama su ne a farko farko to na fito da su ina leƙawa ciki sai na ga babu gas ɗin da muke amfani da shi na ga ba gas ɗin da muke amfani da shi to na ɗauka iya wannan gas ɗin ne kawai sai nake gaya wani nake gaya masa a gurin nan fanka abin da ya faru to da ya zo ya duba ji nake iya gasin ne kawai to ban damu sosai ba sai na fito da wannan garwar shayi guda biyu na ɗora a kai na hura wuta kenan to akwai wani babban kwali haka wanda muke zuba irin gayyakin shayi haka a gayyakin shayi nan ma akwai irin na medicine din nan da suke sayarwa na gargajiya maganin ciwon jiki da na basir na shawara na malaria haka duk ina sayar da su to ya kasance na zo ɗauko wannan kwalin zan ɗauko siga da na ajiye da dare saboda zan dafa shayi da shi a lokacin sai kasance na ga ba kwalin nan to da na ga ba kwali to ni duk wannan abubuwan da suke ciki ba su suka ɗaga min hankali ba gaskiyan magana illa akwai wasu littattafai guda uku akwai ɗaya haura shekara biyar sakamakon muna kusa da kamfani muna ba su ba su sukan kaya to wannan ne shekara biyar inda mun littafi ya cika muna ajiye shi to amma haka akwai kuɗaɗen da wasu an sallame su daga kamfani ba tare da kai ka sani ba sun tafan ma da kuɗaɗen ka amma da ke rubutu baya ƙarya wani bai samu dama ba ne ya kawo ma to amma komin daren daɗewa wani Allah ya sa yana da yana zuciya biyan ko da hanya ce ta biyo da shi wani kuma da zai ko kafa ya zo gurin ka ya baka haƙƙin ka za ka je tambaye ka wani idan Allah ka yaƙuri kaji kaji kaji abin da ya faru amma ga abin yanzu ga abin na zo biya ne ce to ba komai bari in dauko ina dauko littafin nan zan duba ko wata nawa dake da muna sa kwanan wata da date da komai muke sawa in muka dauko muka duba ma sai mu lissafa ma kudin ka kaza ne ka bayar to sakamakon haka yasa irin wannan littafin ba ma aje ba ma jefar da shi record ne muke aje shi to a kowane na shekara biyar yana nan akwai kuma wanda bai haura shekara ɗaya ba shi ma akwai kuɗaɗe a ciki wanda duk ba abu biya ba sakamakon wasu an sassalame su a kamfani ba su biya ba akwai shi wannan akwai kuma sabo wanda muke amfani da shi yanzu akwai sabon da muke amfani da shi yanzu sakamakon wannan guda biyun su ma duk sun zama record an ciccika su to shi wannan sabon gaskiyan magana shi na fi damuwa da shi sakamakon akwai kuɗaɗe na da yawa a cikin sa kuma muna tunanin yau ko gobe in Allah da muke tunanin za a biya a kamfani to duk kuɗaɗe na wallahi suna ciki to ni shine babban abin da ya faɗa mu hankali ba wannan sauran abubuwan ba wallahi to yanzu kana nufin wanda ya aro wannan kayan ya yi kokari da da wannan littafi to dan Allah tun da dai abin ya koma haka ne aro duk wanda ya ara dan Allah dan annabi ni ban damu da wannan ganyayyakin shayin ba tun da ganyayyakin shayin ya fi kala ashirin kuma kala ashirin na akwai wanda duk kwali ɗaya muna sayar da shi naira ɗari biyar irin ɗan ɓangaren strawberry da sauransu duk kwali ɗaya akwai wanda muke sayar da ɗari biyar akwai ɗari uku to suna da yawa shekaran jiya na je kasuwa na siyo wasu daga ciki to akwai gas da muke amfani da shi silinda ce ta gas wacce muke harka tukunya gas wacce muke harka kyakwai da to ni duk wannan ban damu da su ba amma wannan littafi da aka ara dan Allah dan annabi littafin nan shine rabin rayuwa ta wallahi har ga Allah dan Allah dan annabi duk wanda ya san ya ara ko wanda ya san wanda ya ara ni ko littafin aka dawo da shi falillahi alhamdu to ya batun mun muke shi an taba shi a biredi ke bangaren biredi ba a nan yake ba ubangiji Allah bai kai hankalin su inda muke aje biredi ba shi biredi ba a gurin yake ba amma a kalla kasaru kayan ka za su kai kamar na nawa iya kayayyakin da aka da nayi asara to a iya kayayyakin gaskiyar magana iya nan ganyayyakin shayin akalla ba kasar ba za su kusa dubu goma iya nan kayayyakin shayin ke ban da tukunya banda tukunya ga Kun yi kamar ta kai nawa yanzu ne naji an ce ita ma ta ƙara ɗagawa.
tukunya lokacin da na siye ta na siye ta naira dubu shida da ɗari biyar 3 kg ce Mm.
dubu shida da ɗari biyar na siye ta amma lokacin A yanzu kamar kana ganin ta.
wallahi yanzu ban san kuɗin ta ba Mm.
sai kuma shi wannan littafi wanda kuɗaɗe na suke ciki akalla ba ƙasara ba wallahi wallahi littafin nan ina da kuɗi sun haura dubu tamanin a cikin wannan littafin To amma yanzu baka tunanin cewa ko zargin wani wanda ya taba shin shami bai biya kuɗi ba kuma yana ganin kamar ya tara bashi da yawa yana ganin kamar ba zai iya bane bai zo ya aro wannan littafi.
To, mutane da yawa duk kowa zo mun jaji wasu duk abin da suke tunani kenan. Wasu suna tunanin cewar anya ba da haɗin baki aka, aka ma irin wannan abu ba. Saboda abin da yake faruwa akwai makociya ta mai kosai. Ita ma akwai lokacin da aka tare su ma aka ariya sahu za su taho da ke a sabon gari take. Za su taho nan sharaɗa su yi harkar kasuwancin su. Aka tare su ariya sahu ba a kwaci komai ba in ban da wannan littafin da waya. To wannan ya kawo abin da ya sa wasu ma suke tunanin anya kai ma ba amma haka bane saboda wani yana tunanin ya ci bashi bai biya ba kuma ga lokaci yayi kar ya zo ma da matsala ya ce to sanin gaibu da sai Allah tunda dai ba wanda ka kama barawo da kaya shine barawo To a ina batun masu kula da wajen ko me- masu gadi a wajen tunda an ce rukunin kamfanin ne ba kafa a wajen.
to gaskiyan magana shi irin wannan gurin inda muke har ga Allah tunda dai shi mai gadi ba mu dau mai gadi ba har ga Allah amma shi kuma wanda yake gadin kamfani kaga a maimakon shi aikin kamfani yake ko ba haka ba yanda rayuwa ta zo kai da aka ɗauke ka aikin kamfani kaga wayano ka ringa fita wani ban, wani guri wanda ba a cikin kamfani yake ba kaga ba hurumin ka bane wannan za ta iya sayo ma ka samu matsala ga, ga da wanda suka ɗauke ka aikin kamfani suna biyan ka To a ƙarshe me kake kira ko cigin ne da kake kare?
to a ƙarshe ina cigiya dan Allah dan annabi duk wanda ya san ya tsinci wannan ko wanda ya san ya tsinci wannan kaya nawa dan Allah dan annabi a taimaka mu a taimaka mu a taimaka mu a damu da shi ni ko littafin ne wa
A yanzu haka muna tare da ɗaya daga cikin makoci da suke gudanar da sana'a wajen da zamu so mu ji cikakken suna.
Sunana Saminu Yunusa wanda aka fi sani da taska.
Taska ku ne kuke makwabtaka da Abdulhadi mai shayi. Ya ka ji wannan batu a lokacin da ka ji wannan lamarin tun da yanzu kusan na gan kama yanzu da kofin shayi.
Gaskiya raina bai ji daɗi, ban ji daɗin wannan abin da ya faru ba. Saboda kullum na riga na saba a wajen Abdulhadi nake shan shayi, musamman karyawar safe. Saboda in na zo ina samun kwai mun yi sabon da in na zo ba ma sai ya soya min ba da- da kaina zan ɗauka in fasa in yanka albasar da nake so da komai da biredi da shayi da komai in haɗa in yi karyawa ta ko da kuɗi ko ba kuɗi mun riga mun saba da shi. To sakamakon yau na zo yake faɗa min ga abin da ya faru. Gaskiya ban ji daɗi ba dan har yanzu ma ni ban karya ba.
Har yanzu haka.
Eh wallahi saboda bakin cikin abin da na zo na tarar.
A babu ne a wajensa ko ko ko kawai bakin cikin ne.
Ai duk abin da ake yin shayin an riga an sake.
Yau ba a yi shayin ba kenan.
Yau ba a yi shayin ba.
To, Kana nufin cewa kai ma wannan littafi da sunanka a ciki?
A'a ni ba na ɗaukan bashi in na zo siya nake na biya.
Hmm.
amma dai da na ji ya ce an ɗauke littafin ni ma ina zargin cewar anya ba wani ne ya tara bashi ya kasa biya ba ya zo ya ɗauke wannan littafin Yanzu wani irin kira kuke da mahukunta da su ƙara sa ido a wajen tunda wajen rukunin masana'antu ne.
to ina kira da yan bijilante na unguwar nan sharaɗa ba ta bi da dan Allah dan annabi in sun fito fatuwar su ringa ɗan kewayawa ɓangaren kamfanonuwa za ana samun ɓata gari suna ɓuya a wajen sosai sannan ina kira ga 'yan sanda su ma idan sun fito patrol duk da dai muna jin ƙarar motar su kwana suke yi suna aiki suna ƙoƙari sosai amma su ringa ɗan kewayawa wannan unguwar yanzu haka muna tare da ɗaya da guda daga cikin wanda ke gudanar da sana'o'i a wajen nan wanda shi ma a kwanakin baya aka yi masa yasa aka kwashe masa komai za mu so mu je cikakken suna.
Assalamu alaikum sunana Abdulsalam Idris wanda aka fi sani da halwa babba A ƙalla yau kimanin sati nawa kenan da ma wannan.
yau kusan kwana arba'in kenan da suka gabata aka zo aka fasa kwantena ta akalla gaskiya sun mun yasa wadda ba zan da iya kiyasta abin da na yi asara ba To kai akwai littafin da ake rubuta wanda suka ci bashi a jiki an ɗauke su kofa.
a gaskiya ni harkar kasuwancin da nake a gurin kashi nake yi ba na yadda muna ba da bashi gaskiya Ya ka ɗauka ke.
eh biya ka ɗauka Wani irin jan hankali ake da matasa musamman ma ko kuma wanda ba su da aikin yi sun so.
Eh, gaskiya dai matasan mu babu abin da ke kawo wannan illa son zuciya da nuna wato kwaɗayi da mutuwar zuciya domin ka duba ya kamata kamar ni yanzu na yi- na zauna a gurin yan cana a kantin kwari na yi musu aiki amma sakamakon yanayi na rayuwa ga na dawo na buɗe kwantena wanda jari na gaba ɗaya ba zai wuce wasu adadin kuɗi ba amma na haƙura na dogara ga Allah cewa Allah ne mai yi na kuma gamsu ina da iyali ina ci da kaina ina ci da iyali na da kuma har iyayena ma ina taimakawa a wannan sana'ata.
mita tamanin da takwas da ɗigo biyar da lafiyan muryar zamani suna na tijani adamu sai kun ƙara jina a nan gaba.